بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقدروا وكان بين ذلك قواما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أنا سبنت أنا سبنت عباد الرحمن ne wanda su ne wanda su ne akasin wai zaƙi da lahun jidulun rahamani ƙalu wa rahman kafirai sun ce ba san rahamanu ba to aka ce musu in ba san rahamanu ba su tambayi wanda ya san rahamanu mana ya sanar da su rahman ar-rahman fas'al bihi khabira to sai aka shiga sifanta shi su bayin Allah sai Allah din nan shine Ar-Rahman kulullahu Ar-Rahman aka zo kan sifan cewa su ne ina daga cikin sifofin su can a baya an ce mutane ne masu tafiya a hankali bayan ƙasa ba masu girman kai bane ko mutane ne masu magana masu saukin hali masu saukin magana tsakanin su da kowa salamun salamun sannan aka ce mutane ne masu kwana sallah yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama sai aka ce ga har yanzu wancan tsakaninsu tsakaninsu da Allah kenan kwana sallah tsakaninsu da mutane kuma lafiya lafiya to nan kuma aka ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yufsiru idan kuma suka yi suka fidda zakka ko suka ciyar da iyali ko suka bayar da taimako lam yusrifu ba za su yi banna ba wato ba za mu bazzaranci ba inna mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa lam yuktiru ko ba za su yi kauro ba wa kana wato infaqin nasu ciyar da dukiyar tasu sai ya zama baina zalika qawama tsakanin kauro da yalwatawa amma malamai sun ce la israfa fil khair wa la khaira fil israf duk abin da ka bayar in dai aikin alheri ne to la israfa fil khairi ko komai kankantar abin da ka kashe la khaira fil israf sai na abubakar ya taɓa fita daga cikin dukiyarsa sau uku gaba ɗaya ta duk ya bayar saboda Allah annabi ya ba shi hakuri ya ba shi hakuri a mayar dan wani abu sai na usman ya taɓa fita cikin dukiyarsa gaba ɗaya sau ɗaya saboda haka suka ce la israfa fil khairi duk abin da ka aikata na alheri ba a kiransa israfi kuma duk abin da aka aikata na aikin banza kashe kuɗi a banza a wofi komi kankantarsa to la la khaira fil israhi babu alheri cikin aikata wannan wa kana baina zalika qawama shine abinda aka faɗi kenan anan
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما دام شريعة مسلمتي يكذا barkaza shine amru da nahayu yanzu an yi magana a cikin amru aka soma da cewa su mutane ne masu saukin hali mutane ne masu yawan sallah wa Allah mutane ne masu ciyar da miskinai masu yin sadaka kuma ba sa ƙoro wa iyalansu ah, kuma yanzu an komo za a faɗi nahayu din sai aka fara da babba daga cikin nahayu din wanda babu kamanta shine a rashin yin tsahi wa kana ba wallazi la ilaha illa ilaha akhara kenan su mutane ne wanda ba sa bautawa wani Allah sai Allah shi kadai la ilaha illa ilaha akhara ɗaya kenan wato an hana kisan kai a cikin shari'ar musulunci kamar yadda a wurin da ake maganan shari'ar gaba ɗaya a cikin suratul isra'i yana cewa la taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura to wala yaqtulun nafsa allati harrama Allah alqur'ani kenan da ya ce wala yaqtulun nafsa yayi shiru to ko kaza ba za a yanka ba kenan balle a yanka a yanka su shanu su dabbobi amma ka ce annafsan lati harrama Allah rai wanda Allah ya haramta kashe ta nan kuma da an faɗi wannan aka yi shiru to ko da mutum ya yi kisan kai ba za a kashe shi ba kenan tunda Allah ya hana a kashe rai mai alhurma amma sai aka ce illa bilham sai dai da haƙƙi idan mai ridda ya ridda an yi an yi ya musulunta ya koma cikin musulunci yaƙi hukuncinsa kisa saboda haddi kaga illa bil haqqi kenan ha kuma wanda za a jefe daga cikin mazinata wanda suka taba yin aure ha kuma yan fashi da makami ha kuma masu shirin juyin mulki duk waɗanda hukuncin su kisa tunda yake illa bil haqqi ne da haqqi sannan kuma in mutum ya kashe mutum ba ya ne masa ba ba yanka masa diya ba shi ma illa bil haqqi za a kashe shi wala yaqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq amma halin da muke ciki na shari'o'in arewacin Najeriya da muke ƙoƙarin mu nemi haƙƙinmu a yi mana shari'ar musulunci a Najeriya gashi alhamdulillahi abin ya so yin kyau ya so tafiya akan maganan ridda ba za mu iya zartar da hukuncin ridda ba za mu gaya gwamnoni kada su ji maganan irin ƙananan malamai irin mu masu yanka da reza kar a ce to dan menene za a ware wata shari'a ta musulunci a ce banda ita akwai abin da yake la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba mu da iko mu kashe murtaddi a Najeriya dan shari'ar da muke yi ba ta gwamnatin tarayya bace ta jihohi ne jihohi ko ba su ne da gwamnatin tarayya ba idan za a kashe mutum ko haƙƙin gwamnatin tarayya ya shigo idan gwamnatin tarayya ta tambaye mu me yayi za ku kashe shi sai mu ce ya ridda ta ce ni ba na jin larabci menene ridda a ce ya canja addini oho daga yaya ga musulunci komawa wani addini sai gwamnatin tarayya ta ce mana ai shine ake kiransa freedom of religion ai kudin ma ai kudin ma ta nan kuka shigo kuka yi shari'ar taku ta musulunci ta inda kuka shigon ta nan ya fita ku bashi ya tafi in kun samu masu shigowa ku yi maraba da su saboda haka idan wani ya fita Allah zai kama da su shigo ba za mu kashe mai ridda ba mu da iko ولا يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون وباسا ينزنا دم الله ياتي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ko kusa da zina kada ku yi akwai wasu mutane da aka ce wai su yan hakika wai suna cewa idan mutum wai ya wani abu wai shi tarbiya ko bai yi sallah ba ba komai ko ya yi kwanta da kowace mace ma ba komai wai shi ya zama ahlul hakika duk wannan ya zama ba ibadur rahmani bane kenan ibadu shaydani kun ji da ibadur rahmani kan ba sa yin wannan wala yaznun ba sa yin zina wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata irin wannan aiki da aka ana rahi din ko kisan kai wanda wanda ba haƙƙin kisa ko kuma zina din wayannan guda uku wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata guda uku nan yalga asama zai gamu da babban zunubi a lahira zai shiga wuta in ba ya tuba Allah ya yafe masa ba يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا duk wanda ya ɗaya daga cikin waɗannan guda uku idan bai tuba ba shi mai tsafin nan sai ya tuba ya komo cikin musulunci duk mai tsafi kafiri ne in ya shiga wuta ba zai fito ba har abada sai dai in ya tuba tubansa ya ce ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko ko ma'anansa la ilaha illallah muhammadur rasulullah to shine ya koma musulunci kenan jininsa ya haramta ha ko mai zina sai ya tuba wa Allah idan hukunci bai kama shi ba idan hukunci ya kama shi ko tsakaninsa da hukunci domin ba a ceto cikin haddi wala yaqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yazunun wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan yalka sama zai gamu da babban zunubi menene babban zunubi yudha'af lahu al-azabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana za a ninka masa azaba ne a lahira wa yakhlud fihi ya dawwama a ciki muhanan ya zama abin wulakantarwa wannan an haɗo da shirkuɗin kenan amma in ba haɗo da shirkuɗin ba in dai waɗannan guda biyu ne na kisan kai na zina idan mutum ya tuba ko da bai tuba ba in Allah ya ga dama zai masa gafara domin shi musulmi ne amma fa gafarar in bai tuba ba idan ya je lahira ya yi kisan kai za a ƙona shi amma wata rana zai fito idan bai tuba ba wanda yake zina wanda bai tuba ba iya je lahira za a ƙona shi amma zai fito tun da yake musulmi ne in bai tuba ba amma in ya tuba shi kenan magana ta ƙare kamar yadda za mu karanta nan gaba illa man taba
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب سيدي وند يتوب وآمن يي إيماني يبر شرك كينا وعمل عملا صالحا يأيكة أيكي ميتو بايا يتوب يا جار إيماني سا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا man taba dai ya shigar da istighfari wa amana ya shigar da salatin annabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa amila amalan salihan ya shigar da la ilaha illa allah don an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hal la ilaha illa allah min alhasanati yace hiya ahsanul hasanati ubangiji yana cewa illa alladhina amanu wa amilus salihati masu shiga aljanna suna da suwa guda biyu ga imani ga kyakkyawan aiki sai dan mutum ya yi imani ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamun lokacin sallah sai ya mutu tun bai sallah din ba ya la ilaha illallah nan za ta dauke masa har amila salihan din annabi ya ce ai ta fi kowane aiki ma zamowa aiki mai kyau illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika wadannan yubaddilu Allahu sayyi'ati hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima Allah zai canja musu miyagun ayyukansu in sun tuba su zama hasanatin kyawawan ayyuka wa kana Allah ka riga ka san Allah dai haka yake gafuran mai yawan gafara ne rahiman mai jin tausayi kuna ji da abin da Qur'ani yake faɗa sabanin masu zagin waliyai masu zagin ɗariƙu masu kafirta musulmi waɗanda suke wa Amerika da Ingila aiki ta hanyar wahabiyawa ɗan ɗariƙar tijjaniya ko ɗan ƙadiriya bayan sun yi khamsu salawati suna da lissafin da za su yi na istighfari Allah ya ce illa man taba idan mutum ya tuba ko kalma ɗaya kace la astaghfirullah shikenan Allah ya yafe maka shi Allah ba a wasa da shi baya wasa to amma shi dan dariga tijariya da yake ban san yawan zikirorin qadiriyya ba da yake ban taba yi ba amma abin da na sani dan tijariya kullum yana tuba wa Allah na dole dole dole sau mai tan da talatin a cikin wani kurin rabbika bukuratan wa asila yana da istighfari ɗari da safe ɗari da yamma a cikin yayo da zamu kullu zikiran kasira wazifa kenan yana da istighfari talatin kaga ɗari biyu da talatin kenan to Allah ya alƙawari guda ɗaya ma in ka yi maka gafara gaba ɗaya kama kullum sai ka yi sallah ka yi ɗari biyu da talatin amma wasu duk da haka sun ce maka mushriki don Allah wannan maganan musulunci ne ba maganan musulunci ba ne musulunci da ka gamu da mutum ka ce masa assalamu alaikum ma dole ka ce masa musulmi to da yake su suna aiki ne wa amerika amerika ta ba su shawara da su da wahabiyawa addinin najeriya ya kamata a rushe a yi masa garan bawul maimako a kira wanda ba sa cikin su shigo wanda ake da shi a rushe ba shi da kyau akwai ashariya akwai ɗari wali akwai girmama annabi a rushe haka amerika suka ba su shawara a fito da addini mai kyau wanda ba da ɗariƙu ba girmama annabi ba ashariya ciki saboda haka abin nasu kowa ya san addini ya san rushe addini suke yi ba gina addini ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa in qalu azmu minni Allah ya aiko ni ya umurce ni dole mutanen duniya su faɗi la ilaha illallah duk wanda bai faɗi la ilaha illallah ba zan yaƙe shi idan ya faɗa ya huta har zuwa ƙarshen hadisi kaga waɗannan su an turo su ne don a daina faɗin la ilaha illallah in an daina faɗi an huta Allah irin na annabin ne wannan in kuma kame kamen da suke yi ne a kamo wancan a kamo wancan a kamo wancan ya hada ce to ya zama mushi ne kenan ya zama mushriki menene yana bautan kyalle wa ake bautan kyalle kyalle ake bauta a istighfarin Allah salatin annabi a ce la ilaha illallah ismullahi ya'lu wa la yu'la alayhi kuma laraba sun ce al-gha'ibu uzruhu ma'ahu duk wanda baka sadu da shi ba kar kai masa hukunci sai ka same shi kai magana da shi tukuna kai masa hukunci misalin malamai sun ce akwai wasu abubuwa wadda in labarin su kaji baka da iko sai ka hukuntawa mai su wani abu mai kama da kafirci ko kuma kafircin gaba daya misali mutum ya ce ni din nan baligi ne mai hankali a garinmu wata rana cikin azumi na yi jima'i da matata cikin masallaci da rana kuma na yi kashi a masallacin kuma na yi fitsari a masallacin na ci abinci a masallacin na yi wankan janaba a masallacin na kai imamin masallacin na sai da ladanin masallacin da Allah wanda akwai mafita to bai laifi ba ko kalan ba wani abin laifi da ya aikata bari ka ji mutum ne ya yi tafiya cikin watan shabana akwai fili a kofar gidansa sai mutanen gari sun ce ya kamata tun da yake in azumi ya yi masallaci ya suna yin kaɗan za mu yi masallaci a nan sai kanin sai ya ce to tun da mai gida baya nan ba yadda ba ba wanda zai mana masallaci a nan da mai gidan da aka wuri ne in ya zai hana ne dole sai mun yi masallaci ko ka yi ko ka zo ana koko ana koko mutumin da aka ce shi zai zama limamin masallacin sai ya kashe kanin mai gidan a garin kokowar masallaci ya mutu sai aka yi masallaci babban rumfa mai inuwa aka zuba yashi za a yi sallah shikenan sai mai gida ya dawo cikin azumi a ka'idan musulunci idan mutum ya yi tafiya an yadda ya azumi an yadda ya sha ruwa saboda da ruwan tafiya kuma in ya dawo daga tafiyan nan ba ce ya kame bakinsa ba ya dawo daga tafiya misali sha biyu rana ko sha ɗaya sai ya dawo yana cin abinci daga tafiya to zai ci gaba da cin abincinsa har rana ta faɗi ba wanda zai ya kame bakinsa haka yake a shari'ar musulunci ko mace mai haila ba ta azumi amma in jininta ya yanke da hantsi to ba za ta kame bakin da ba ta cin abinci har dare to sai mai gidan ya dawo da rana shi ya dawo baya azumi saboda hukuncin tafiya sai ya leƙa cikin gida ya da ana biki mata sun shiga gidan sai ya dawo babban rumfar nan sai ya shiga ya kawo mashi shimfiɗa sai matar ta kawo mashi shimfiɗa a wurin ta gidan lafiya ba zai shiga ba an yi baki da yawa aka shimfiɗa masa a cikin wannan ƙaton rumfar da aka kiransa masallaci din nan sai ya ce kin gani ni ba na dawo daga wurin tafiya ne ba na azumi ki san yadda zaki ki boye abinci ki kawo mini a boye kada yara su gani sai ta ji albishirinka ni ma jini na ya yanke da safe ba na azumi na girka abinci na ya yi kusan nuna shi ke sai ta ɗauko abincin ta same shi a cikin masallacin waɗannan mutanen a cikin rumfarsu suka zauna suka ci abinci suna hira kafin da yake shiga tsakanin mata da maza sai ya shiga tsakaninsu a cikin masallacin waɗannan mutanen a rumfar waɗannan mai gidan sai suka yi jima'i akan a cikin wannan abin da suke kiransa masallaci su ba wurinsu masallaci ne da ya jima'in sa ya gama ya tona rami ya yi kashi saboda cikin gida akwai mutane ba zai shiga ya samu shadda ba ka san an yi kashi ko fitsari zai fito sannan a kawo ruwa ya yi wanka bayan an ci abinci ya wankan jaraba kenan kaga ya yi kwanta da matarsa a cikin masallaci da rana cikin azumi ya yi kashi a masallaci ya yi fitsari a masallaci ya yi wankan janaba a masallaci kuma bayan komi ya kare suna zance da matar sai ta ni mutum da na ban gawa ne ba ce ai ba masu faɗa maka ne wannan rumfar da muke ciki fa wai masallaci ne a wurin suwa ne suwa ne a garin yana hanawa ne bai yadda ai da tunda baka da izini baka yi izini ba har wani ya kashe shi wanda yanzu shine limamin wannan masallaci maza sai ya sa riguna sai ya tafi wajen hukuma ga wanda ya kashe min dan kwana ban yadda ba sai aka ce me kake so a yi za a bada diya ta bayyana da kowace diya ba kashe min nake so a yi a kashe shi yadda aka kashe dan kwana sai aka kashe shi kaga ya kashe liman kenan ko da ya dawo yana cikin bakin cikin rabuwa da dan uwansa sai ya ga matar ni fa ban dawo da kuɗi ba ga sallah ta zo ya za mu yi ne kuma ban da wani abin sayarwa sai dai bawa nawa ne sai aka ce shi ne ladanin masallacin ya ga Allah kai shi kasuwa sayar to dala cikin waɗannan wanne ne laifi da ka gani a rubuce a takarda ba bayani me ba za ka maka masa ba to saboda haka masu zagin waliyai da ɗariƙun nan da gangan suke yi sun san mu musulmi ne da gangan suke suna aiki ne wa ƙungiyar ƙasar waje a rabu da maganarsu Allah kam ya ce ko ka yi tsafi ko ka yi zina ko ka yi kisan kai illa man taba in ka tuba Allah ya maka gafara to gashi muna tuba kullum to yanzu misali har yanzu dai su wannan mutane sun ce mu kafirai ne sai mu ce to muna so a musuluntar da mu tun da ana son kafiri musulunta ko to don Allah a taimake mu a musuluntar da mu amma muna da sharadi guda uku na farko in za a musuluntar da mu kada koya mana la ilaha illallah mun riga mun iya sun rena ta sun ce ba ta da amfani ku koya mana wani babban abu wanda za mu faɗa mu zai musulmi banda la ilaha illallah ita kan ko rena ta ko kuma mu tajabu muke yi ku kuna da original ta la ilaha illallah na biyu kar ku koya mana khamsu salawati mun riga mun iya sallah kun ce ba ta da amfani sai ku kawo wata ibada wanda za a bauta Allah da ita amma banda sallah ita kan kure na ta kunta ba ta mai da musulmi musulmi ko da yake kun ce siyasa ta fi sallah na uku ku kawo mana littafin da za mu bauta Allah banda alqur'ani alqur'ani kam mun haddace shi alhamdulillah yawanci muna da yawa wanda muka haddace mu yan dariƙa yanzu mun mun daga dan wani yaro nan ga ɗan yaro mahaddacin alƙur'ani tun yana da shekara shida da wata biyar ya haddace ƙur'ani ga shi nan to tunda suka rena alƙur'ani kam su koya ma wani littafi banda alƙur'ani saboda haka ku san dai mutanen yaƙi suke wa amerika su rushe musulunci don saboda wanda musulunci su hau musulmi nan da nan ya kamata a gane sharrin su Allah ya bi sharrin su illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat وكان الله غفورا رحيما sai dai wanda ya tuba ya yi imani ya aikata aiki mai kyau to waɗannan kan Allah zai canja mugun aikinsu ya zama lada wa kana Allah ka san Allah haka yake gafuran mai gafara ne rahiman mai jin gai to man taba ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا to wannan tuban da wancan na farko daban ne illa man taba wa amana wa amila amalan salihan yana tuba yana da imani yana aikata ayyuka masu kyau wato wannan a cikin musulunci kenan amma wa man taba wa amila salihan kafiri in ya tuba ya aikata aiki mai kyau shi kenan ya zo musulmi man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba ya tuba wa Allah ya zama ya zama musulmi Allah ya karbi tubansa والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما su ibadu rahmani din nan ana gaya mana sifofinsu dai la yashhaduna zura ba sa shaidan zur manan shaidan zur ka ji jita jita sai kai ta yadawa kai ta rantsuwa haka aka yi wani yana ƙarya ne shi ya gaya ni shi ne shaidan zur la yashhaduna zura nan fasara guda biyu inda ake mugun aiki ake yankewa bayin Allah to ba sa halartar wurin ko ko ba sa yin shaidan zur a gaban mutane ko gaban hukuma duk ba halin su bane wannan alqur'ani yana fadi a wani wuri يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتبوا على ما فعلتم نادمين يا قوم من أي idan wani fasiki ya zo muku da mugun labari mai bata wani mutum ko wasu mutane kada ku yi aiki da shi sai kun bincika ya tabbata domin za ku yi nadama to yanzu masu cewa musulmi kafirai din nan har wani yadda su taba gani wasu na ce musu kafirai din nan ai shaidar zurne yaushe kai zamani da shi ga littattafai nan na musulunci ya wallafa yanzu ko wani abu ne mai kama da mala'ika ya sauko arewacin Najeriya ya ce mana shehu ɗan godiyo da ɗansa Muhammad Bello da ɗan uwansa Abdullahi cewa waɗannan abubuwan da suka duk kafirci ne tun da su ƴan kajiriya ne sai mu ce kai kai ba mala'ika bane uzu billahi minash shaitani kai shaiɗan ne balle wani mutumin kauye ya ce muku shehu ɗan godiyo da kowa kafiri ne ku yarda da jita jita da shaidar zur wannan ba aikin ibadur rahmani bane la yashaduna zura za marru bin lagwi marru kirama idan kuwa sun wuce sun tadda wani wuri ana yin wani abin da ba shi da kyau to sai su kau da kansu ba za su tsaya ba balle a yi da su sai su kiyaye girman su su wuce tare da girman su ba za su tsaya ai bai kamata a ganka wannan wuri ba ai bai kamata a ganka wannan wuri maza maza ka wuce kamata a ganka wannan wuri ba to in sai su wuce wurin da sauri والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثما وعميانا في عباد الرحمن إن إذا ذكرون وأن إذا ذكروا بآيات ربهم إذا أنكرن تامس آيين القرآن وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إن أنكرن تامس القرآن سيكارا مس إيماني إن كما أمس وعزي سيوازن يكارا مس إيماني لم يخروا عليها ثما وعميانا wato ba za su rufu akan wa'azi da Allah rabu da su so wato kamar yadda haza suke ce su yi kunnan uwar shegu kamar ba su ji ba ba sa yin haka a'a kharru sujjadan wa bukiya in an karanta musu ayoyin qur'ani ko an musu wa'azi sai su fadi su yi wa Allah sujjada ba ba ba kiyewa suke yi akan wa'azin su mai da kansu kurane ba su ji ba su mai da kansu makari ba su gani ba ba haka suke yi ba والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا وجعلنا للمتقين إماما إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا أنت وي إذا mutum ya ta san ma neman wata harka babba ta duniya yana musulmi sai ce dan ya zo wajensa yace wannan abu da kake nema fa a hannun mu yake sai ka shirya da mu sannan ka samu kuma ka san ni abin da ya bani wannan girma addini na na jefar na samu in kana so ka samu kai ma sai kai haka sai mu ce ta auzu billahi auzu billahi dan mulkin duniya dan kudin duniya dan arzikin duniya rabu da addini auzu billahi auzu billahi sai shikenan ba za ka samu ba sai sai ya juya ce ya haka mana ba wata hanya ne banda wanda ka faɗa ta to ka ni da abin da nake na samu wannan girma in ka jefar da addinin ka sai ka samu girma da abin hannun mu yake in dai harka ta duniya ce to hannun mu za a samu ka jefar ka samu ce a ni dai ba zan jefar da addinin don harkar duniya ba don mulki ko don zama duniya in jefar da addinin wallahi ba zan yi ba to shi kenan sai ya sake ja dawo ba wata hanya eh to yanzu abin da zamu yi tun da na ga kana son abin ko ba ka so ka rabu da addinin ka to ka bani jinginan hankalinka da idonka da kunninka sun manomiya din ka bani jinginan hankalinka da idonka da kunnenka abin zai yi bukata za ta biya to ce to wannan kan zai yi amma rabu da addini ba zai rabu da shi ba to sai ya ba shaidan aron kunnensa jingina kenan da kunnensa da idonsa da hankalinsa to waɗannan suna hannun shaidan idan an masa wa'azi kunnensa ya ji idan wa'azin ba zai taimaki duniyar ta idan wannan abin mamaki zai taimaki duniyarsa sai ya yarda amma idan ba zai taimaki duniyarsa ba zai yarda ba idan an masa wani wa'azi ko wata magana yadda hankalinsa zai kama idan akwai taimakon mulkinsa ko taimakon kuɗinsa a ciki sai yarda amma in ba ba zai yarda ba kaga dai bai rabu da addini mamaki idan wannan abin mamaki zai taimaki duniyarsa sai ya yarda amma idan ba zai duniyarsa ba zai yarda ba idan an masa wani wa'azi ko wata magana yadda hankalinsa zai kama idan akwai taimakon mulkinsa ko taimakon kuɗinsa a ciki sai yarda amma in ba ba zai yarda ba kaga dai bai rabu da addinin nasa ba amma ya rabu da hankalinsa ya rabu da ganinsa ya rabu da jinsa ilmu illa karan an bar watan saboda haka ai hankali kada musulmi neman duniya ya raba shi da addininsa duniyan nan ko mulki ko kudi kada ka yadda idan mulki ne annabi Sulaiman da annabi Dawud sun yi mulki ba su rabu da addinin su ba kai ma kai haka kana musulmi in dukiya ce annabi Ibrahim kullum ya yi baki abu jiri yake yanka musu ya ishe kan yar dukiya kenan bai rabu da addinin sa ba shine ma shugaban addini saboda haka kada musulmi ya darbu da addininsa don mulki ko don kuɗi da abin da ya faru ya faru amma kai ya darbu da addininsa wanda ne za zikiru bi ayati rabbihim lam yakhudhu alaiha thumma nawmiyana والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سنة هل يزد عباد الرحمن ان كل سنة روق الله سنة روق الله سنة ربنا يا ابي جمو هب لنا كبابو min azwajina daga cikin matayenmu wa zurriyatina daga cikin zurriyanmu Allah ka ba mu qurrata ayunin jin daɗi Allah ka sa iyalanmu masu son ka ne masu bauta maka ne masu son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su masa biyayya ne Allah muna roƙonka ƴaƴanmu da jikokinmu zurriyanmu Allah ka mai da su masoyanka bayinka masoya annabinka masu masa biyayya sallallahu alaihi wasallama kullum addu'a su kenan ya kamata kowane musulmi ya ta wannan addu'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama dan ya samu bayansa sai kyau idan mutum ya samu ƴaƴa nagari matansa na gargari za su taimaka masa cikin renon ƴaƴansa kuma in ya bar ƴaƴa nagari to lamarin addini ba zai yanke daga kansa ba sai ya ta ci gaba abin da bayin Allah suke so kenan suna roƙon Allah san rabbana ya Allah ubangijin mu hablana ka ba mu min azwajina daga bataye mu wa zurriyatina da zurriyar mu qurrata ayun abun farin ciki su zama yadda muke so su zama bayin Allah waj'alna ya Allah ubangijin mu kamar da mu imaman lil muttaqina wato an an maida imaman mufradi amma muttaqina wato ربنا هب لنا جمعي من أزواجنا جمعي وذرياتنا جمعي قرة أعين واجعلنا جمعي للمتقين إماما مفردي فأي أمفاني da jinsi ne wato kowane ɗayanmu ya zama shugaban masu tsoron Allah mai jagoran mutane cikin tsoron Allah Allah kai mana haka abinda suka roƙa kenan su wannan bayin Allah mu mai ta roƙon Allah waj'alna lil muttaqina imama Allah ka sanya mu jagorori domin imama iri biyu ne da alkurani ya gaya mana wajen a immatan yaduna bi amrina lamma sabaru wannan mutane mun bai da su gabanni na al'amarin mu na addini lamma sabaru yayin da suka bi umurnin mu suka yi hakuri waɗansu kuma wajen a immatan yaquna ila neri su kuma shugabanni ne amma masu kira zuwa ga wuta to anan limamai waɗanda za su yi umurni a yi istighfari a yi salatin annabi أي لا إله إلا الله وأن تقوم من الله لي واستغفر الله صلوا عليه وسلموا تسليما واذكروا الله كثيرا bayan an ce kada yadda ai wasa da sallah shin wannan umarni da kyakkyawan abu ne ko ba haka bane umarni ne da kyakkyawan abu domin duk wanda yake istighfari ba shi da kyau salati annabi ba shi da kyau la ilaha illallah ba shi da kyau to wannan ya ridda kuma in ya faɗa ka ce to mu Allah mu masu yin istighfari da salati da la ilaha illallah Allah ya sa ranar da zamu mutu mu yi tayi kowa yana ji kai kuma da zaka mutu Allah kai ta zagi kai ta ihu kowa yana ji tun da kai ka rayu ka rayu cikin zagi ne Allah ta da zaka mutu kai ta zagi kai ta ihu kowa yana ji mu kuwa Allah ta da za mutu mu ta salati mu ta istighfari mu ta la ilaha kowa yana ji kowa ya mutu akan abin da ya rayu waj'alna lil muttaqina imama domin ubangiji yana gaya mana lokacin da yake sifanta dariqun waliyai din nan yana ce wal mu'minuna والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله وتلت أينهم مؤمنين يد سكي maso ya juna ne auliya to maso ya juna majibinta juna ne yanzu ka mu yan tijjaniya shehu tijjani waliyin mu ne mu kuma majibintansa ne in an tambaye waye limamin ku cikin zikirin Allah ko mu ce shehu tijjani shi kuma ya san mu muridansa ne haka masu kadiriya yana son mu muna son sa ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf shehu tijjani ya umurce mu da kulawa da sallah da yin ta cikin jama'a da yin istighfari kullum da yin salatin annabi kullum da yin la ilaha illallah kullum ya zo mu'allimul khair kenan man sana sunatan hasanatan kenan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata kuma suna tsaye da sallah sharadin dariqan mu ne wa yutuna zakata wa yudiuna Allah wa rasulahu suna wa Allah da'a da manzon sallallahu alaihi wasallam ulaika sayarhamuhumullah wa annan Allah zai musu rahama wa anna ya Allah ubangijin mu kamar da mu lil muttaqina imaman
أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ula'ika waɗannan bayin Allah ibadun rahmani ɗin nan yuji zaunan gurfata bi ma sabaru wato za a saka musu da wata irin aljanna mai waɗansu irin benaye ba irin aljannar da kowa ya sani ba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati ghurfatan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha la yadkhuluha illa man afta salama wa atama at-ta'ama wa sallama an-nasu al kaga afsar salama shine wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala ardi hawlan wa idha khalahum jahiluna qalu salama tsakanin su da kowa da kowa salama wa qama ta'am idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqiru wa kana bayna dhalika qawama إلا من أفتى السلام وأقام الطعام وصلى والناس اليام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما yace wata irin aljanna ce ta benaye daga waje kana ganin na ciki daga ciki kana dan na waje to ba wanda zai shiga wannan irin aljanna sai mutumin da yake yawancin salamu alaikum assalamu alaikum salamu alaikum tsakanin ka da kowa salamu alaikum ko bai ciyar da abinci bisa'il wal mahrumi wanda ya zo bara ana bashi wal mahrumi wanda yake mutuncin sa yana gida ma ana kai masa sadaka balle wanda ya zo kofar gida yayi bara wannan halin su kenan kuma suna yin salloli wa bil sayyidum yastaghfiruna dalilan min lima yaj'un wa bil sayyidum yastaghfiruna to wannan duka sifofin ibadur rahmani ulaika wadannan yujzauna al-ghurfata Allah na saka musu da benayin aljanna bima sabaru saboda hakurin da suka yi wa laqawna fiha tahiyatan wa salama in za su ga aljanna wa tatalaqahumul malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun wato tun ranar mutuwa mala'iku za su zo su zo tariyarsu tun mutum bai mutu ba sai ya ga mala'iku sun kyawawa da tufafi kyawawa ce mun zo mu maka albijir za ka mutu amma kar kai bakin ciki kar ka ji tsoro inna ladina qalu rabbana allah summa istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ki musu albijir randa za su shiga aljanna ma malaiku su tare su daga filin kiyama har a shiga aljanna daga cikin aljanna kuma malaiku suna gaishe su salamun alaikum dibtum farkuluha khalidin salamun alaikum dibtum farkuluha khalidin kun ji daɗi zaman lafiya ya tabbata gare ku wai na kauna za ta yi su biya a aljanna tahiyatan da gaisa wa salaman da gaisa
خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما khalidina fiha za su dawo cikin aljanna wannan aljannar hasunat mustaqarra wa muqama kai da an ga maka wuta kam innaha sa'ar mustaqarra wa muqama to amma ita aljanna hasunat mustaqarra wa muqama wato mutumin da aka ce za a sa shi aljanna zai dawo ciki kai wannan wurin zama da wurin wurin zama da wurin dawoma ya yi kyau gare shi قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما يا رسول الله gaya wa kafiran makka da kafiran duniya ga baki daya ka gaya musu cewa ina ruwan Allah da ku in ba ku yi imani ba du'a ukum ya zama da'watun ila islam kenan ina ruwan Allah da ku in ba ku addu'a kuna roƙonsa domin in ba ku yi imani ba zalika bin Allah maula allazina amanu wa annal kafirina la maula lahu ba ruwan Allah da ku in kuma kun zama musulmi to ku yi ta addu'a in kuna son Allah ya kula da ku in ba ku yi addu'a ba Allah bai kulawa da ku wato innal ladhi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji ya umurce mu mu roke shi kullum idan ba mu roke shi mun yi laifi innal ladhi yastajibuna li ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin saboda haka mu yi ta yin addu'a mu yi ta yin addu'a kullum addu'a tana da amfani to mun tsaya a nan domin wannan masuran nan ta kare Allah mai da mu cikin ibadur rahmani Allah mai da mu cikin ibadur rahmani Allah ya karbi Allah karbi ibadunmu masu karban ɗariƙa duk inda kuke ku yi niyya zan gaya muku sharadi ko ban samu hannunku na kama ba na baku ɗariƙa in kun karbi sharadin na farko na shiga ba fita saboda wahu bil ahdi na da kana mas'ula wal yufunu zurahu na biyu ba hada tijaniya da wata ɗariƙa duk ɗariƙun waje suna da kyau amma ba a hada tijaniya da wata ɗariƙa yadda ba a hada nono da miya kwano ɗaya kuma ba a zuwa bara wato ma'anan bara cikin tijaniya mutum ya je ziyarar wasu waliyai da baƙin ɗariƙa ba shi ne bara to an hana wanda yake da da shehu tijjani ya huta ɗaukan ƙoƙo shiga gidajen waliyai sannan kulawa da sallah da yanta cikin jama'a sannan girma iyaye da musu biyayya sannan jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in akwai yan uwa sannan ba a shan taba to waɗannan su ne sharuɗa idan mace ce kuma to biyayya wa iyaye biyayya wa miji ko ba a gaya mata jam'in wazifa ko jam'in zikirin juma'a ko kuma jam'in sallah sai dai kulawa da su duk wanda ya karbi wannan na ba shi riga shehu tijani ya nemi mukaddami ya koya masa yadda zai yi ya rike hannunsa ya ga masa sharɗin jauhara da lokatai da yadda take abubuwan suke karyewa fata na ba ku riga shehu tijani duk wanda ya ji ma na ba shi riga shehu tijani kuma neman tajiri shi ma na jaddada masa Allah shi yayi mana kasar mu nan ne muka zo nan ne muka zo iyakan tafsirin mu na bana muna fatan Allah ya mana gafara albarkan wannan wata Allah ya mana gafara ko muna godiya wa Allah wanda ya yi mutane ya yi musulmi ya yi mu masoya Allah masoya annabi sallallahu alaihi wasallama masoya masoya annabi masu bin umarninsa sallah da azumi gashi dai mun yi azumi mun yi salloli Allah ya mana gafara Allah ya mana karshen wannan azumi lafiya muna godiya wa jama'an mu suka taimaka mana dukkan mutane suka taimaka mana mun gode musu mun gode wa gwamnatin tarayya mun gode wa gwamnatocin jihohi musamman gwamnatin zamfara wadda ta biya kuɗi aka sa wannan karatu ha kuma gwamnatin wannan jiha gwamnatin kaduna ina kuma gode wa dukkan ma'aikatan da suka taimaka mana masu gidan rediyo masu gidan talabijin yan sanda security yan agaji malamai da suke taimaka mana da dukkan masu yi mana hidimomi Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri amma duk da haka za mu ba gwamnati shawara wannan gwamnatin da muke ciki ba ta yi wa musulmi adalci lalle ta gyara ba ta yi wa musulmi adalci lalle ta gyara ba za a zauna kan haka ba najeriya ba kasar addini guda ɗaya ba ne balle a ta koran wani addini a ta kashe wani addini kuma har yanzu rashin adalci wato a ce kabila guda ɗaya ita ce kabilar shugaban ƙasa ita ce kawai ƴar gata a najeriya sauran ko an kashe su ba komai to lalle wannan ma rashin adalci ne sannan muna kiran gwamnati kamar yadda waɗancan mutane wanda kabilarsu suka kakkashe mutane amma aka ce tun da yake mutane iri kaza aka kashe ai ba laifi an sake su ba wata tuhuma ba wani beli to wannan babban laifi ne koya mutane haɗari ne to muna so lalle a sako mana mu ma mutanen mu tunda ga wanda suka yi kuru-kuru ce ba laifi bane balle wanda ake tuhuma su dan abacha su mustafa su duk wanda abu ya shafa a sako su in ana son zaman lafiya kuma lalle muna kiran gwamnonin arewa da dukkan wani ɗan siyasa na arewa lalle a tabbatar an tona mana kogin nan na Niger zuwa Baro zuwa Lokoja lalle a tono wannan kogi wanda PPA ta soma aka dakatar da shi ba mu yarda ba za mu yafe ba a tono wannan kogi duk wanda abu ya shafa idan ministoci da gwamnoni da ƴan siyasa ba su dage su muna wannan ba za mu yafe musu ba kuma a yi adalci da a yi adalci a mai da waɗansu mutane ko an kashe su ba komai kuma wanda suka kashe su ba su yi laifi ba kar a mai da najeriya addinin ɓangare ɗaya sauran addinin kowane ɗan adam suna da haƙƙi amma musulmi shi ba ɗan adam bane ba da ba da haƙƙi ina ce a ce haƙƙin ɗan adam to banda musulmi kenan kamar yadda ita amerikan take yi ita amerika yanzu ta mai da kanta ita ce fir'aunan duniya ita take nada dodanni domin fir'auna ya nada dodanni sai ya ce to ga dodanni iyayen gijin ku ana rabbukum wa ni ko ni ne babban dodo ga kananan dodanni ku bauta musu ni ko ni ne babban dodo to saboda haka ita America ma ba ta da gaskiya tunda ta ce akwai yancin dan adam to ga mutane mutanen Falastin ana kashe su kullum bata ce komi ba su ba yan adam bai tunda yake musulmi ne ga Iraq ta rufe kasar ba haƙƙin yan adam kenan tunda su musulmi ne to lallai a ya kamata ita ma ita rabbukum lalai din iwa ita ma muna yi mata muna jawo hankalinta ta yi adalcin da take faɗa in ba haka ba wallahi duk mutanen da suke mana zalunci za mu haɗa su da ƙur'ani nan da suka rena wallahi duk mutanen da suke mana zalunci za mu haɗa su da ƙur'ani nan da suka rena saboda haka muna kira a zauna lafiya banda ta da hankali banda tashin hankali musulmi ba zan shi da tashin hankali ba amma ita addu'a Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya muna kiran kowane musulmi daga nan zuwa shan ruwa wato zuwa ranar Idi kowane musulmi su ta karanta alamtar dubu da ɗari da goma sha ɗaya ba iyaka inna haɗe na kalkautar dubu da ɗari da goma sha ɗaya ba iyaka har ranar Idi mu roƙi Allah Allah kiyaye mu bala'o'i da sharrori masu neman harkar da mu ga nan mun miƙa sojan Allah duk masu neman harkar da mu mun miƙa sojan Allah da wannan alƙur'ani namu ko masu karatun ƙur'ani kamun ranar sallah ko ina inda suna da yawa a karanta dubu da ɗari da goma sha ɗaya shi alƙur'ani mu roƙi Allah Allah sa ƙasar mu ta zauna lafiya mu muna da komai ko ba mu da soja ko ba mu da waɗansu irin mutane ko ko an rera mu to wallahi muna da alƙur'ani alƙur'anin nan shine abun imanin mu shine abun ibadan mu shine abun hukuncin mu shine abun maganin mu kuma shine makamin mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya albarka Annabi sallallahu alaihi wasallama jama'a mu wanda suka tafi umra masu roƙa wa Najeriya zaman lafiya Allah ka bi addu'ar mu da addu'ar su Allah ya zauna da kasar mu lafiya Allah kai mu lafiya ya dawo da mu lafiya albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauka musulunci a duk duniya Allah ya musulmi sharrurukan makiya a ko ina albarka ne sallallahu alaihi Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya taimaki gaskiya Allah ya karya ƙarya Allah ya taimaki gaskiya Allah ya karya ƙarya Allah ya taimaki gaskiya Allah ya lalata ƙarya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya wannan alqur'anin nan namu rike shi shine komi namu in mun rike shi hakika muna tare da Allah Allah ya taimake mu albarka Annabi sallallahu alaihi wasallama muna dawowa dai mu gode wa dukkan jama'an mu wanda suke mutanen gwamnatoci ne da mutanen da suka taimaka mana ne da sauran bayin Allah wanda suke da wani kasashe masu nisa Allah ta haka muku da alheri wanda suka zo daga nesa Allah kai kowa gidansa lafiya Allah kai ku lafiya Allah ta haka muku da alheri kowa da bukatarsa Allah biya masa bukatarsa bukatun da suka hada mu gaba ki da Allah biya mana bukatun mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu albarka Nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu ya kiyaye mana mutuncin mu ya kiyaye mana addinin mu ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama kowa nan yayi daga nan har zuwa mutum ya koma inda zai zai koma ai hajjin Allah akalla 450 da niyya Allah ya mu ya kiyaye mana jama'a mu ya kiyaye mana Najeriya gaba daya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya saka muku da alheri muna godiya kwarai da gaske alhamdulillah muna godiya dan Allah dan annabi muna roƙon mutanen nan da suke wa Amerika aiki cikin masallatai mu cikin masallatai musulmi don Allah muna roƙon su janye wannan abu su janye taimakon Amerika zagin waliyai kafirta musulmi zagin ɗariƙu ɗariƙun nan fa akwai Allahumma salli a ciki duk wanda ya zagi Allahumma menene shi kafiri ne ɗariƙun nan fa akwai fatiha a ciki wanda ya zagi fatiha menene ɗariƙun nan fa akwai salatin annabi a ciki ya yi lalina mu sallu alaihi wasallam menene to saboda haka duk abin da suke faɗan nan ƙarya ne wai muna bautan kyalle da Allah wani je ya fake ya ji muna wazifa har mu kare wazifa zai ji mun ce ya kyalle ya kyalle ko asaka kyalle wannan kyalle ai duk jama'ar da ba ta da kyalle ai bata isa bane Najeriya tana da kyalle kyallen Najeriya gefe ɗaya kore gefe ɗaya kore tsakiya fari ko ba ta da shi tana bauta ma wannan kyalle kowace siyasa tana da kyallenta kowace gwamnati da kyallenta kowane rundunar sojoji ma kyallen su daban kyallen yan sanda daban ina nufin tuta jama'a da ba su tuta haka ta isa ba ko to mu abin da yasa kuke ganin mutane suna daga tuta su sama sha'anin su sha'anin duniya ne mu ko sha'anin mu na addini muke shimfiɗa muke shimfiɗa tutar mu a ƙasa man tawada arafahu Allah wa man takabbara wa da'ahu Allah duk abin da mutum ya faɗa muna da abin da za mu yi masa bayani to sun rasa makama wani lokaci sai mu bayi kyalle ne wani lokacin mu bayi shehu tijjani ne waɗansu mu bayi sidi abdulkadir ne sallah nawa nawa muke wa shehu tijjani da sidi abdulkadir a bauta wani ba a yi masa sallah ba shehu tijjani limamin mu ne na zikiri yadda muke da limamai na qurra'u muke da limamai na na muhaddisin muke da limaman mazahibu muke da limaman tauhidi haka muke da limaman zikiri limamin mu ne in ka ce mun mai da shehu tijjani Allah mu sai mu ce to kai ma haka kake yi na taba jin ka wani lokaci kana sallar juma'a sai ka ce na yi niyan bin liman Allahu akbar baka ce ka yi niyan bin Allah ba na yi niyan bin liman Allahu akbar to liman ya zama Allah ka kenan kai ana ka imani to in ka ce ka yi niyan bin liman ba Allah ba kuma in ka ce ka yi niyan bin Allah ka daga hannu sallar ba ta yi ba in za ka yi sallar jami'i ko juma'a na yi niyan bin Allah Allahu akbar sallah ta ɓaci in kuma ka ce ka yi niyan bin liman a addinin ka sallar ka ta bashi ka zama mushriki liman ya zama dodon ka to sun jahilai ne ba su da ilimi jahilai ne ba su da foton ilimi ke gare su su ba su yarda da cewa fauka kulli zi ilmin alim ba Allah ya ce komai ilimin ka akwai masu ilimi sama da kai amma su wahabiya ba su yarda ba su kan kowa sun fi shi ilimi ko kowa sun fi shiriya tsakanin sai mutane ya hadi Allah Allah ya hadi wai kai batacce ne saboda haka duk abin da suke kaga mana muna da jawabi da su abokan magana ne amma ba abokan magana bane rushe musulunci kai suke so su yi Allah ya kiyaye su Allah ya damar da su cikin musulunci in ko Allah bai niyan dawo da su cikin musulunci muna roƙon Allah ya mana magani su manyan azzalime da ƙananan azzalime duk Allah ya mana magani su manyan azzalime bai kafirai ƙananan azzalime ko masu yaji wale su ne ƙananan azzalime duk Allah ya mana magani su wa manazlamu mimman mana'a masajidallahi an yunkara fiha ismuhu Allah ta cikin azzalimi duka wani azzalimi ne wanda ya hana zikirin Allah cikin masallacin Allah saboda haka muna roƙon Allah ya dawo da su cikin musulunci ya kiyaye su ya dawo da cikin ya dawo da su cikin barkin musulunci mu koma mu yi ta sallah ta su tare kamar yadda suka fita suka bar mu Allah ya sa su dawo su same mu inda suka bar mu albarka ne sallallahu alaihi wasallam ha ni dai ma cikin gwamnati ne ba na samun zuwa mata na suna hutuwa a kullum jama'a nake barin gida nan kaduna zuwa hutuwa amma ba na samun yin zikirin jama'a to yaya na ina laifi da yawa za a rama ne ko ko ban sai a mota ainihin ɗariƙa tijjaniya da asalin musulunci gaba ɗaya idan mutum na zaune gari ba mai sallah da duk da baki da aiki ya kai in ya yi sallah su sallah su tayi in ba juma'a garin in ya yi sallah azhar azhar din ta yi haka in baka samu damar jami'i wajiha ba saboda baka samu kayi ba ba da dangan kaɗi ba ba komi baka samu cikin juma'a ba da dangan ba ba komi to Allah ya kiyaye mu da musulmi Allah kai su da rukun kulafiya cikin Kaduna da wanda suke cikin Najeriya da wanda suke kasashen waje Allah mai da su gidan da rukun kulafiya Allah ya saka muku da alheri wannan abu shine ainihin girmama musulunci shine kuma girmama alqur'ani domin kuna ganin dai mu almajirai ne muke tare a nan saboda girma alqur'ani da girma musulunci هو أبن دي إيجا زي دي أتي جنسة الله تريكيني فاتحة لصلاة الفاتحة wanda muka yi musu addu'a nan Allah ya saka musu da alheri duk wanda ya saka cikin harkar mu Allah ya saka musu da alheri duk wanda ya mana cikin addini mu Allah ya saka musu da alheri albarka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muke muna godiya wa gwamnatoci wanda suka taimaka mana a gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohi musamman gwamnatin zamfara Allah ya saka musu da alheri za mu dawo mu gode da ƴan sanda da security da talabijin da rediyo da dukkan wanda suka taimaka cikin harkar mu da hadai masu mana hidima da masu kawo mana kowane irin taimako Allah ya musu Allah taimake su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarka alqur'ani albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarka alqur'ani bismillahir rahmanir rahim الرحمن الرحيم الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه اللهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبقنا في الجنة والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبقنا في الجنة والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله فاتح من كل عزيز الله فاتح من كل عزيز الله ما يتامنا الله ما يتامنا الله ما يتامنا الله ما يتامنا